نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاؤكو قوة قوة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مركز ومدينة هذه هكرا دبو ديا دقى يقولوا دا أربعين دبيو wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar ɗinmu na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna magana dangane da abubuwan da suka shafi sunnonin alwala bayan da muka kammala da abin da ya shafi farillansa mun ji sunna ta farko daga cikin sunnonin malam ya ce shi ne yin aswaki kuma muka ji falalar ainihin wato aswaki muka ji cewa akwai gusulul kafaini talatan fi awwalil wudu muka ji cewa akwai aljam'u bainal madmadataini wal istinshaqu talatan bi gharafa muka ji akwai almubalagatu fihi ma li ghairi sa'im muka ji cewa kuma akwai ainihin wato takadimul yumna alal yusra wato gabatar da hagu akan dama muka ji cewa akwai addalku wato cuccudawa da dai shauransu sannan muka ji cewa akwai taflisul gusul wato wanke gabobi sau uku muka ji cewa akwai attartibu shine za mu tashi ina jin ko jerantawa attartib wato a jera daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan malam yace attartibu sunna ta takwas ta alwala ita ce jerawa li'annahu al-ghalibu fi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan shine aka fi samu a cikin alwalar annabi sallallahu alaihi sallama ya fi aikatawa ba a samu annabi sallallahu alaihi sallama ya gabatar da wancan da wannan ba kama hakahu man haka wudu'ahu kamar yadda wanda suka hakaito mana alwalar manzon Allah suka hakaito mana haka lakinnahu sai dai kuma qad sahha ya inganta anil miqdam bin ma'abi ma'adi yakriba wato daga miqdam ibnu ma'adi yakriba sunan sunansa kenan annahu sallallahu alaihi wa sallama ko annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi wudu'in ya taba zuwa wa manzon Allah da butar alwala shine alwudu bi fathil wawi wa dhammi dhadi an gane fatawadda'a manzon Allah sai yayi alwala da ya tashi alwalar faga salaka faihi thalathan sai wanke tafukan hannunsa sau uku dama ba tafuka ake fara wankewa ba wa gasala wajhahu thalathan sai kuma ya wanke ina ya wanke fuska yayi tsallake ko bai yi ba yayi tsallake me aka tsallake kurkurar baki da me da shaƙa sannan sai wanke ina fuska na fata kun fahimta thumma zira'aihi ko gasala zira'aihi thalathan sai nan sai wanke zira'insa shine singalalin tsintsiyar hannun shi ya wanke sau uku summa tamadmada wastanshaqa ko wastanthara salatan sannan sai kurkurar baki kuma ya shaƙi ruwa ya fyace sau uku ma'ana sanda ya wanke fuska ya wanke hannaye sannan ya shaƙi me ya kurkuru baki sannan ya shaƙi me ya shaƙi ruwa thumma masaha bi ra'asihi sannan sai manzon Allah ya shafi ina kayinsa wa udunaihi ya shafi ina kunnuwansa daga nan kuma sai wanke kafa ko sai ce alhadith to shin wannan hadisin da muka ji wanda yake nuna annabi ya tsallake wanke ina eh ya wanke kurkurar baki ya tafi wanke ina fuska shin wannan hujja ne akan cewa ya halatta in ka zo yin alwala ka tsallake wani bangare ka tafi wani bangare sannan daga baya ka dawo bangare kaza na me dalilin ku na cewa ba hujja ba ne me dalilin ku na cewa hujja ne a'a ai babin maganar da muke yi muna magana akan at-tartibu wanda muka ce ma'anar sahi ne jerawa daga wannan a wanke wannan daga wannan a wanke wannan daga wannan a har a je karfe ko sai malam ya ce sai dai an samu wani hadisi ingantacce da ya zo da wata kalar alwala hadisin kuma na miqdam ibnu ma'adi ya kriba shi da ya tahi ya ce da annabi ya wanke tafukan hannayensa sau uku ko sannan sai ya wanke menene in an wanke tafukan hannaye me ake yi na gaba kurkurar baki haka ne ko ba haka ba to amma sai ya tsallake sai ya nuna ya wanke fuskarsa san da ya wanke fuska har ya wanke ina hannaye sannan sai ya dawo ya me ya kurkuru baki sannan ya shaka ruwa kun ji handi hadisin ya zo to shine ne tambaya na ce yanzu kenan wannan hadisin yadda malam ya kawo shi shin hujja ne akan in ka zo alwala kana iya tsallake wata gaba ka tafi wata gaba daga baya ka dawo wata gaba in hadisin ya inganta ba baba ibrahim yace ya halatta to hadisi dai ya inganta rigiti gabji in dai hadisi ya inganta ya zama hujja idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta shikenan to malamai suka ce akwai maganganu guda biyu zuwa uku dangane da wannan hadisi magana ta farko ita ce maganar da yanzu sun ku suka faɗa cewa ya halatta kana iya tsallake wata gaba ka ƙara tsallake wata gaba sannan sai ka wanke wata gaba in ka ga dama ka dawo da gaba wasu malamai suka tafi akan haka based on wannan hadisi wasu malamai suka ce a'a idan kaga haka ta faru to sai dai idan mantuwa mutum ya yi ya kamata daga wanke hannaye a kurkuru baki a yi ne a shakarwa to sai ka manta sai ka tsallake kurkurar baki da shakarwa sai ka wanke fuska amma kafin ka je ƙarshen alwala sai ka tuna a ashe fa ban wanke guri kaza ba ko ban kurkura baki ba to anan ya halatta gare ka ka dawo ina fata an fahimta ka wanke wannan gabar ko ka yi kurkurar bakin nan da baka yi ba sannan sai ka zarce kuma sai ka karasa sauran gabobi da baka menene ba da baka wanke ba to shikenan yanzu wannan maganar idan har mun yadda da ita kuma hakan take dan ko mai ahalari ya kawo ta ya nuna in har gabobinka na alwala ba su bushe ba ka tuna cewa lalle baka wanke wata gaba ba to za ka iya dawowa ka wanke wannan gabar sannan ka zarce ka karasa alwalarka amma idan har gaɓoɓin alwalarka sun bushe sun kekashe ya ce to alwala ta ɓace sai dai ka sake wata sabuwa katakar na fata kun fahimta to abinda nake so mu fita da hi yanzu dangane da wannan magana yanzu cewa in ka zo alwala dole sai ka jeranta wannan yabu wannan wannan yabu wannan in mun ɗauki wannan maganar na cewa in ka manta kana iya dawowa ka wanke gabar da ka manta yanzu jerantawa an saba masa ko an bi shi an saba wa jerantawa ko to shine abin da malam yake so ya nuna mana a cikin hadisi ba malam yana nuna mana haka kawai da gangan in ka tashi alwala sai ka fara wanke kafar ka ba na fata an fahimta sannan he ka yi sama an gane magana abin da yake magana a nan shine idan mantuwa ta faru ko wani kuskure ya faru ka wanke wata gaba ka manta da wata gaba baka jera su ba to shikenan ma damar ka tuna kafin alwalarka ta bushe ko ta kekashe ina fata kuna fahimta to ya halatta maka ka dawo sai ka yi me sai ka wanke wannan gaba to amma abin da ake so ka gane shine wannan sakewar ya saba wa attartibun da ake magana a kai to amma ya halatta ina fata kun fahimci magana an gane magana ta fita Allah ya shirye da mu shine yake cewa a fata wadda'a fa gasala kaffaihi thalathan wa gasala wajahu thalathan thumma gasala zira'aihi thalathan thumma tamadmada wastanthara thalathan thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi al hadith ya kawo hadisin kamar yadda yasa nan ba sahihun ne a sunani abi dawud ya fitar da shi hadisi ne ingantacce an gane magana da kyau ko sunna ta tara daga cikin sunnonin alwala addu'a ba'dahu yin addu'a bayan ka'idar da menene ka'idar da alwala shi yasa ake so daga ka ga shaura minti biyar ko minti goma a kira sallah to ɗauki butar ka ka tinkara alwala domin wannan ne zai baka damar aikata duk waɗannan abubuwan da muke ambatawa amma in har sai an shiga sallah ne kana zaune kana ta hirarka kana ta taɗin ka ana ta tabka musu da kai ba za ka tashi alwala ba sai ka ji an shiga to lalle ba za ka samu matsala domin sunnoni da yawa ba za ka samu aiwatar da su ba jama'a kuna fahimtar magana amma idan ka fara alwalar akan lokaci wannan shi zai baka dama na ka gudanar da waɗannan sunnoni yadda ya kamata jama'a kuna fahimta da kyau ko to shine yake cewa addu'a ba'dahu liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين yace idan ka ainihin wato gama alwala kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yake cewa ma minkum min ahadin yatawaddau babu wani a cikin ku wanda zai yi alwala fayasbugu ko fayasbigul wudu'a yusbigul wudu'a sai ya kyautata alwalar tasa thumma yaqulu sannan bayan alwalar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu an bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah yasa ake so a dinga yawaita irin waɗannan addu'o'i wanda suka zo da kalmar la ilaha illallah a ciki saboda a cikin su akwai jaddada imani da kuma sabunta shi an gane maganar da kyau ko yanzu mu kaddara kana gama wannan alwala sai mutuwa ta zo ma kana gama wannan addu'a kaga kenan ka mutu da, da tajdidin kalimatu shahada ka mutu da jaddada kalmar shahada da jaddada imani a zuciyarka to wannan kuma yana daga cikin abin da ake so musulmi ya zama a cikin shi shi yasa ake so a dinga aiwatar da addu'a wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu bawan allah ne kuma manzan allah ne wannan kalmomi guda biyu su ne kalmomin da ake so musulmi ya kudirce su a ransa kuma mun sha faɗin ma'anar la ilaha illallah muna kuma nanatawa shine bautawa allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa cikin ibada ba yarda da cewa allah shi kadai ne macancancin bauta kada kuma a haɗa shi da kowa sannan da kauce wa duk wani abin da zai warware maka wannan kalma da duk wani abin da zai warware maka ita da duk wani abin da zai jawo maka matsala tsakaninka da Allah a kanta idan ka kula da wannan to kalmar shahadarka ta zauna sannan bayan ka cantsanta Allah da bauta sannan ka kuma kaɗaita annabi da biyayya shine in dai za ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka yadda Allah shi kaɗai ake bautawa to ka yadda kuma annabi Muhammadu shi kaɗai ake biyayyawa akan abin da ya shafi addini duka ba abin da wani zai gaya maka kaji bayan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi shine wani mawaki yake cewa wa dhammal ilaha wa dhammal ila husman nabiyyi ila ismihi li yujillam fadhul arshi mahmudu wa hadha muhammadu إذا قال في الخمس المؤذن أشهد لا بد أن يجعل بهذا محمد yace Allah ya tsago sunan annabi Muhammad ya ɗan farahi da sunansa a cikin kalmar shahada wa bammal ilahu isman nabiyyi ilasmihi Allah ya ɗauko sunan manzan Allah ya ɗan farahi da sunansa li jillahu don ya nuna mutane girman annabi Muhammadu ya ce fadul arshi mahamud shi ne mai al'arshi shi ne mahamud wa haza muhammadu shi kuma wannan shayabo annabi muhammadu ke ya ce idza qala fil khamsil mu'adhdhinu ashhadu in dai mai kiran sallah zai ce ashhadu an la ilaha illallah a cikin kamsu salawat gaba daya to la budda ba makawa a gurin shi sai ya ce wa haza muhammadu wannan kuma shine annabi muhammad idan ya ce a kadaita Allah da bauta to kuma sai ya ce a kaɗaita manzan Allah da biyayya jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to wannan shi ne to bari ka ji idan kai wannan addu'a illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a buɗe wa mutum ƙofofin aljanna guda takwas ya dukulu min ayyuha sha'a ya zaɓi wacce yake so ya higa ta cikinta to cikin hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana ya ce idza sa'altumullah aljanna idan za ku roƙi Allah aljanna fas'aluhul firdausa ku roƙe shi aljannar firdausi sai ya ce fa inna anharal jannati tutafajjaru minha domin duk ƙoramin gidan aljanna na ruwa da na nono da na zuma da na duk kayan daɗin aljannan nan an yi wayarin ɗinsu ne zuwa sauran gidajen 'yan aljanna daga ina daga firdaus da haka sai ka je gindin magani kenan ko yawwa kafin kowa ya kwankwada kai sai ka ƙoshi tukunna sannan sai a garowa da shaura Allah ya sa muna ciki an gane maganar da kyau ko to wannan shine abin da ake so mutum ya faɗa wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne sahihi ya zo a cikin muktasar sahihu muslim da kuma imamu muslim shi ma ya rawaito shi hadisi ne ingantacce zada turmidhi al-imamu turmidhi sai ya kara da ruwaya ita kuma ruwaya sahi ta zo da kari idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka faɗi wannan sai kuma ka ce allahumma ja'alni minat tawwabina Allah ka sanya ni cikin bayinka masu yawan tuba domin ka zama bawa mai yawan tuba to wannan ba karamin al'amari ne mai kyau ba an gane magana da kyau ko domin Allah ya yabi wani annabi daga cikin annabawan Allah yake cewa ni'mal abdu innahu awwa ko madalla da wannan bawa namu madalla da wannan annabi namu shi mai yawan komawa ne zuwa gare mu mai yawan tuba ne zuwa gare mu an gane magana da kyau ko sannan ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim annabi adamu he ya lakanci wasu kalmomi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala fataba alaihi sai dinga tuba a gurin Allah innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karbar tuba ne mai yawan ainihin wato jin kai da rahama ne ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau an gane magana da kyau ko man taba taba Allahu alaihi wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa ina fata an fahimta saboda haka tuba Allah ya saka ka cikin masu tuba ba karamin alheri bane kamar yadda idan Allah kuma ya saka ka cikin wanda ba sa tuba to ya gama wulakanta ka Allah ya kiyaye saboda haka ainihin wato Allah ka sanya na cikin bayinka masu yawan tuba waja'alni minal mutatahhirina kuma Allah ka sanya ni cikin bayinka masu neman tsarki shine bayin Allah wanda suke neman Allah ya tsarkake su to anan ne sai malamai suka ce bayinka masu tsarki su wane ne wasu suka ce su ne mala'iku ka sanya ni cikin mala'iku ma'ana wanda darajarsu da kimansu da martabarsu wajen komawa zuwa gare ka sun kai martaba ta mala'iku wasu kuma suka ce a'a almutatahhirina daban almutahhirina kuma daban ina fata an fahimta almutahhirina daban almutatahhirina daban domin suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana idan aka samu kalma ta samu ƙari ko da na harafi ɗaya ne to a larabci tana iya canja ma'ana a can gurin da Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina sai ya ce me wa yuhibbul mutatahhirina to a nan gurin mutatahhirina ya zo ko mutahhirina ya zo mutatahhirina to yanzu kenan idan Allah ya saka ka cikin bayin Allah masu neman tsarki to kana Allah yana son ka ko baya son ka yana son ka to shine fa'idar cewa Allah ka sanya ni cikin bayinka masu neman tsarki saboda Allah ya faɗa cikin suratul baqara ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son bayinsa masu yawan tuba to kaga ka ce Allahumma ja'alni minat tawwabina to in ya saka ka kaga yana kaunar ka kenan waja'alni minal mutatahhirina kuma ya ce inna inna inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina kaga ya saka ka cikin masu neman tsarki kenan yana son ka jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to ina kalmar mutahhirina kuma ta zo to sai malamai suka ce ita wannan kalma ita da mala'iku ake domin da Allah ya zo yana magana akan alqur'ani sai ya ce la yamassuhu illa almutahharina ko illa almutatahharina mutahharina ko mutahhirina to almutahhirina sune mala'iku sune waɗanda su tun kafin su nemi tsarki Allah ya tsarkake su shine la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna almutatahhirina kuma shine iri na irinka muna nan a dankare da zunubai da ayyukan asha sai muna neman Allah ya tsarkake mu daga waɗannan zunubai da waɗannan ayyukan aisha da muke aikatawa jama'a kuna fahimtar magana da ke ku to idan Allah ya taimake ni da ni da kai ya sanya mu cikin bayi masu tuba kuma masu neman tsarki to ka'idar ita ce Allah yana ƙaunar mu Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tuba kuma masu neman tsarki to shine to akwai wata kalma ta uku a cikin wannan addu'ar yawanci za ka ji an ce abin na ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina sai kuma wa ja'alni min ibadika salihina to wannan kalma ta wa ja'alni min ibadika salihina ku yi hakuri jama'a kalma ce mai kyau kalma ce mai ma'ana mai kyau amma kuma bata inganta daga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama don haka ta tashi aiki an buga mata bom daga yau karka sake yi waje alni min ibadika salihin bata tabbata a hadisin manzon Allah ba'ifiyar kalma ce ƙari ne ba'ifi saboda haka ba a faɗa in ka saba ka yi ƙoƙari ka cire ta a hankali ba dole sai yau kaɗai ba dole bid'a in tarhi ya sa matsalar bid'a mana in mutum ya riga ya saba da ita wallahi sai ka bi shi a hankali da rarrashi da lallami da wa'azi da nasiha da jan hankali da tunatarwa har Allah ya sa ya rabu da ita ya wazar da ita amma an riga an saba Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin kaga dai kalma ce wa ja'alni min ibadika salihin ai babu laifi Allah ka sanya na cikin bayinka nagari kaga kalma ce mai kyau addu'a ne mai kyau amma duk kyawun addu'a idan da bata zo daga Annabi Muhammadu ba addu'a sunanta jama'a ba addu'a bace an gane maganar da kyau ko ba addu'a ba ce meye dalili saboda ba ta zo daga manzan Allah kuma manzan Allah ba tun yana raye yake gyara wa sahabbai irin waɗannan abubuwa akwai wata addu'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wani sahabi kirin sa yayi gaba da gaba ya koya masa daga cikin kalmar a ƙarshe ƙarshe sai ya ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ƙarshen addu'ar ka ce ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar na kuma yi imani da wannan annabi da ka aiko bayan da ya gama koya masa sai ya ce maimaita in ji wannan sahabi da ya zo zai maimaita wannan addu'a sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta sai ya ce wa bi rasulikan ladhi arsalta sai ya canja kalmar nabiyu ya maye gurbinta da kalmar menene rasulu sai annabi ya ce dakata ba haka na ce maka ba ce maka ne wa bi nabiyikan ladhi arsalta na fata an fahimci magana annabin nan da ka turo ban ce maka rasuluka ba amma dan Allah in tambaye ku shin annabi rasuli ne ko ba rasulu bane amma me yasa ya ce masa ba rasulu na ce maka ba nabiyu na ce maka saboda haka ya koya masa Allah ya ma albarka ma rabi haka ya koya masa kai in ka ga dama ma ka ce kalmar rasulu ta fi kalmar nabiyu girmama mutum da kuma girmama shi kansa annabi ma'ana inda annabi san girma kadai yake so to da shi kenan tunda ya ce rasulu ya bar nabiyu sai annabi ya kara gyara zama ya buɗe kafaɗa ya ce kwarai da gaske ni rasulullahi haka ne ko ba haka ba amma da ke annabi ba son girma ba ne damuwar shi abin da ya damu annabi shine me ya koyar masa domin shi ma ba koyarwarsa ba ne koyarwa Allah subhanahu wa ta'ala ne to Allah ba haka ya koya masa ba yadda ya koya masa wa bi nabiyyika alladhi arsalta hi kuma sai ya ce wa bi rasulika sai annabi ya gyara mi ya ce wa bi nabiyyika na ce mata jama'a kun fahimci magana da kyau saboda haka wannan duk yana nuna mana yadda annabi ke gyara wa sahabbai idan sun zarce ko sun gaza ko sun canja abin da annabi ya koya musu to haka muke bukata addinin nan jama'a a tace shi duk abin da ya zo da ba daga gurin manzan Allah ba a ce ba haka ake yi ba kuma kar ka damu wallahi kowane ne zai ce dan me yasa zaka ce haka mana abin da zaka tuna idan shi wannan mutumin yana da girma ya kamata abu abin da ya ce a faɗa ko abin da ya ce a faɗa a bi shi shin girmansa ya kai girman annabi muhammad bai kai ba don haka ba za a bi abin da ya ce ba allah ya saka da alheri allah ma albarkawa na amma wannan abin bid'a ne shi kenan kawai ba za a yi ba ba za a yi ba yanzu malam ba kwa ganin girman mun ce ba ma ganin girman ku indiya akan bid'a ne na fata an fahimta ba za a yi mana kara ba ce wallahi wallahi indiya akan bid'a ne ba za a ma kara ba wannan shine kawai dan ka zauna da Allah da annabi lafiya ya fi ka zauna da kowa lafiya a duniyar nan haka ne ko ba haka ba idan kuka bata da Allah da annabi to duk wanda kuka shirya da shi a duniyar nan wallahi kayi asara jama'a jama'a haka ne ko ba haka ba Allah ya shiryar da mu saboda haka wannan shiri da haka wannan waja'alni min ibadika salihina bata inganta ba وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبئ بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة الله أكبر daga sahabi Abu Sa'id malamai suka ce in aka ce Abu Sa'id aka yi shiru ana nufin Abu Sa'id al-Khudri idan kuma wanne daban to za a indiketin wa ake nufi sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manya manyan sahabban manzan Allah annabi yana ji da Abu Sa'id al-Khudri jama'a babban sahabi ne kala yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man tawadda'a wanda yayi alwala fa qala sai yace subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tare kuma da gode maka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah astaghfiruka Allah ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka Allahu akbar kutuba manzon Allah yace za a rubuta hi fi raqqin ba Allah ya faɗa ba a cikin alqur'ani yace fi raqqin manshur wal baitul ma'mur ko a cikin takadda fara dodar za a rubuta sunanka takaddar da ake rubuta sunan 'yan aljanna kenan jama'a wanda annabi ya ce fala yi sun matsubi a bitabi'i sannan sai a sa abin wani murfi a ɓame wannan takadda a rufe ta cif kamar ka ce a stapling ɗinta kenan a nan naɗe ta a nan naɗe ta a danna mata stapling a sa kwaɗo a rufe ta fala yi kusaru ba za a buɗe ko a ɓalla murfin ko a karya kiɗin ko a ɓalla kwaɗon ba ila yau mi maza ila yau milkiyama sai ranar tashin alkiyama kawai sai a buɗe sai a ga sunanka a cikin wannan takarda ka zama ɗan aljanna mala yanzu dan Allah jama'a wace asara muke tafkawa kenan da ba ma tsayawa muna kula da waɗannan addu'o'i kawai ka karanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan ita ce kaɗai za ka karanta idan kai addu'a ma'ana idan kai ainihin wato yi alwala kana gamawa manzan Allah ya ce kutiba ismuka fi raqqi za a rubuta sunanka a cikin wata farar takarda ka duba can kasa ya sa namba wajen fi raƙin ɗin na namba shida ya ce raƙin as-sahifatul bayda wata farar takarda ce wanda ake rubuta sunan yan aljanna a ciki kamar yadda ya faɗa a wani guri wa ma adraka ma illiyi kitabun marqu yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون an gane magana da kyau ko za a rubuta sunanka a wannan takarda ba za a bude sunan ba har sai kiyama ta tashi Allah zai ce ku bude min takardar nan sunayen suwaye suwaye kawai sai kaga a cikin taro an jikkata an daku wallahi mala'iku za su zo su tsaya ana jigace sai kaji an ce Adam Muhammad Albani ya wallahi da kaina zan fara na fata limamin masallacin tuba na miyatti in ce assalamu alaikum gani ya ce to yi nan mala'iku ku raka shi aljanna ina fata an fahimta ai a fata wai baba ibrahim wai na so kaina da yawa ai a aljanna su- ni ne kan gaba insha Allah ku za ku biyo ni an gane maganar da kyau ko to haka za a zo da takardar malam ana kiran sunayen mutane ɗaya bayan ɗaya la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wanda bai yi al- bai bi Allah ba yayi asara wanda bai bi Allah ba yayi asara yanzu ko a nan duniya jama'a ko a nan duniya a ce kun yi cike-ciken fom na wasu abubuwa a zo a ce ku taru wasu sun samu wasu sun faɗi za a zo za a kira a zo ana kiran sunaye ɗaya bayan ɗaya wanda suka dace ana ba su don allah ba za ka ji kunya ba ba za ka ji nauyi ba gobe kiyama allah ya zo da takarda malam ya sa mala'iku suna kiran sunaye ɗaya bayan ɗaya a ce har a gama kiran sunaye babu naka a ciki wannan wace irin asara ce malam me dan adam ya samu a duniya wanda a ce wai bai samu wannan ba kuma yana jin cewa ya hai wallahi ko menene ka samu a duniyan nan in dai wannan ranar ta zo babu kai a ciki wallahi an yi asara Allah kar ka samu cikin asararru a gobe kiyama kada Allah ka jarrabe mu da wannan masifa ya Allah Allah shirye da mu na'am to shine yake cewa fala yuksaru ba za a ainihin wato balle wannan murfi ba har zuwa ranar tashin alkiyama sunna ta goma salatu raka'ataini ba'da ana so idan mutum ya alwala ya sallan nafila raka'a biyu da wannan alwalan li qauli uthmana بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر yace an fi so daga cikin sunnar alwala kar ka yi ta takari ba tare da kayi nafila ba faɗu ba lirrijal madalla da mutanen da in suka yi alwala malam za su higo masallaci su yi nafila ko da raka'a biyu ne kafin liman ya higo ai sallah tare da su wannan ba karamin alheri ba wannan abin ya kai bilalu aljanna yanzu nan za mu zo mu ji hadisin sa ya kai bilalu aljanna direct don annabi tambaye sa ma yace ni wannan aiki ne kake yi wanda kana ga wannan aikin shine kai ka aljanna yace wallahi ni ma ban sani ba annabi ya matsa masa da tambaya karhe bilal ya ce to ni dai ina gaba abin da nake in ba alwala ba kuma in nayi ta bana barin ta karye he na yi lafiya raka a biyu akalla ko kuma gwargwadon abin da Allah ya rubuta zan yi annabi ya ce to wannan shi ya kai ka aljanna saboda haka in kai alwala kar ka yadda ka batta ta balle sai ka yi nafila da ita yin nafila da ita ba karamin alheri ba ne Allah shiryar da mu yake cewa a saboda hadisin Usman lokacin da Usman ya karantar da sahabbai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake alwala sai ce ra'aitun nabiyya tawadda'a naga annabi yayi alwala na hawa wudu'i hadha gwargwadon yadda kuka ga nayi alwalan nan wa qala nabiyyu annabi da yayi alwalan sai yace man tawadda'a na hawa wudu'i hadha wanda duk yayi alwala irin yadda kuka ga nayi din nan thumma qala sannan sai yace kama kai sorry sannan sai ya miƙe faraka a raka a taini kafin ta karye ya marmaza ya nafila raka a biyu la yu haddisu fihi ma nafsahu bai taɗi da ransa a cikin wannan nafilar ba an gane ko ma'ana irin zancen zuci da tunane-tunanen abubuwan da ba su da alheri mutum ya dinga bai kawo waɗannan ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunuban shi to shine wasu sahabbai suka ce sayyidina ali ya taɓa kwatantawa a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan alwala da nufin cewa manzan Allah zai bashi takobin shi an gane ko wasu malamai suka ce annabi ya ce zai bashi gwadon shi an gane ya gama alwalar ya sallar ya idar bai yi tunanin komai ba annabi ya ce baka yi tunanin komai ya ce ban yi ba ya rasulullah ya ce tuna dai ya ce ko ka faɗa ko in faɗa abin da ka tuna an gane magana da kyau dan shi manza Allah idan ma ka boye masa Allah zai sanar da shi ko ba haka ba ba haka ya gaya matan shi ba ya ce ko ku faɗa mun ko a faɗa mun kun dai je kun yi hira ta di yanda aka akwai tattauna da aka yi a kaina a ban labari ko kuma a ban labari ma'ana ko ku ku faɗa ko Allah ya turo mai gaya mu kenan suka ce to gaskiyar magana ya rasulullahi kaza kaza kaza to shine sai na ali yace na yi ta nazarin cewa yanzu idan na idan da sallan nan zan more da rufuwa da wannan bargo naka kai ni kan naji daɗi na billahi liz annabi yace ai ka faɗi bargo kan ba za a baka ba da kai wannan tunanin an gane magana da kyau ko to wannan shine wato wannan yana da wahala amma idan mutum ya nemi taimakon Allah Allah zai bashi wasu malamai kuma sun fassara shi da cewa ba ana nufin karkai tunanin komai ba amma tunanin inda zai yi ɗayan biyu ta faru in ma dai ka karkatar da shi zuwa ga lahira ya zama lokacin da kake tunanukan tunawa Allah kake da azabarsa dan dama yana daga cikin hikimar asali man ya ja sallah idan yana jin sallah yana jawo ayoyi to mamu su dinga tuna irin azabar idan ayoyin na azaba ne idan na ni'ima ne su dinga tuno ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin ayoyi jama'a kuna fahimta to a karkashin wannan in irin wannan tunanin ne suka ce to babu laifi ka shiga cikin wanda za a yi wannan gafara amma in tunanin duniya ne kuma galibi tunanin duniya yake zuwa wa mutane na gaya muku wata kisa wani daga cikin magabata ya ajiye kuɗinsa masu ɗimbin yawa sai mantuwa ta kama shi ya rasa ina kuɗin su ke sai je gurin wani malami ya ce ba shi addu'a ya ce me ya faru ya ce kuɗina ne algafa ta malam na rasa ina kuɗin nan suke ya ce to gaskiya addu'ar da zan baka ba wata mai wahala ba ce ya ce na ya ce ka je kai na alwala kai na fila raka abin Allah yadda Allah zai tuna maka inda kuɗin yake ya ce to an gama ya je ya alwala ya zo ya kabbarta yana cewa Allahu akbar ya fara karanta Fatiha kawai sai ya tuno inda kuɗin suke ai bai karasa ba kawai sai ya ce assalamu alaikum daga tsaye ya tafi da gudu ya je ɗauko kuɗi ya je ya samu alagafa ta mala ya ce alagafa ta mala ai addu'a ta ce ya ce iya ya ce kwarai da gaske ya ce ya aka yi ya ce wallahi ina yin alwala da na zo ina cewa allahu akbar na fara alhamdulillahi rabbil kawai sai na tuno da kuɗi na ya ce to ya aka ya ce ai doka sallama ne daga tsaye kawai na je na ɗauki kuɗi ya ce ah ya ba za ka ƙarasa ba ya ce a'a ya ce gara na zo na yi nafilar daga baya zan iya yin dubu nan daga gobe amma wannan kudin jin ɗauko su shine babbar damuwa ta yanzu sai ce to dama shaidan ne ya mantar da kai inda kudin su ya ce da shaidan ya mantar da kai sai ka zo yanzu za ka yi bauta za ka bauta wa Allah sai shaidan ya ga da ya barka ka bauta wa Allah gara ya tuna ma inda kudin suke ka watsar da sallan ka je ka ɗauki kudinka kai wato shaidan mugu ne malam Allah ya riga tora masa asiri inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa wato da ya barka kai na bila raka'a biyu ka samu rahamar ubangiji gare ya tuno ma ina shaidan ka suke ina fata an fahimta to wannan shine saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato nuna mana shine yake cewa a idan mutum ya kauce wannan zancen banza wanda ba su da amfani din ya tunanin lahira za a iya bashi wannan lada haka kuma suka ce ya zama tunanin kar ya wuce guda ɗaya ko biyu idan tunanin suka yi yawa to nan kuma ko da na lahiran ne to ba za ka samu wannan ladan ba domin shi yawan tunani a cikin sallah yana iya shagaltar da mutum daga mami yake yi gaba ɗaya har ma ya rude ko kuma wannan abin ya kawo masa rafkanuwa a cikin sallah din ya yi abin da shi ya kamata ya fara yi kafin wancan sai ya fara wancan kafin wannan da haka suka ce ko da tunanin lahira ne kada ya yawaita sai a takaita shi sai a samu a sau abin nan a sallame wannan sallah din وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الصبح يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي عني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي صحابي أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الله هذا مدهي أجنة الفردوس yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Bilal inda salatu subhi an idar da sallar asuba sai Bilal sai manzon Allah ya kira Bilal ya ce ya bilalu ya kai bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam gaya mun wannan aiki ne ka fi tsammata wa Allah zai baka lada shine arja amalin abinda ka fi fatan zai samar maka da rahama a gaban Allah wanda kai kana ganin wannan aikin ya kai ya samar ma da rahama wanda kake yi a cikin musulunci yace domin abin da ya ban mamaki fa inni sami'tu daffana alaika na ji ainihin wato karar takun takalminka daffa ga hinan ya kawo shi a can nan ba ta uku yace addifu addabibu ana nufin taku an gane ko wa huwa sairu allayin shine tafiya a hankali a ji takalmin mutum yana dalab dalab dalab na fata an fahimta to wannan shine a daffana alaika naji ainihin wato takalman ka suna kara baina yadayya to abin mai bana mamaki na biyu shine a gaba gare ni ma'ana kana gaba ina biye da kai a baya jama'a kun fahimci magana da kyau ko yan shi'a idan suka ɗauki wannan hadisi in ka je yadda suke zundumawa abu huraira a shar a kansa da kuma yadda suke zagin ahalu sunna a kai kaji su ma sun ce a aljannar ma abu huraira yana gaban manzan Allah abun nan na bilalu sori bilalun ma yana gaban wane ne manzan Allah na fata kun fahimci magana haka suke ɗaukar hadisin suna zagin malaman sunna marawaita hadisin kuma suna zagin sahabban da suka rawaito shi daga manzan Allah a zuzzunduma wa abu huraira ashar a nan narkawa bilalu ma ashar a kai jama'a kuna fahimtar magana amma za mu zo mu warware matsalar da yasa suke wannan maganganu domin su wai abin da suke tambaya su ba wai maganar shiga aljannar bilalu ne ya dame su ba abin da ya dame su me yasa aka ce yana gaba annabi na bin sa a ba shi kuma waye shi kuma bilalu aswa ina fata kuna fahimtar magana wanda malamai sun warware wannan matsalar cewa ga abin da ya faru yasa har haka ta kasance za mu zo yanzu nan za mu bayani nan gaba kaɗan bari mu karasa karanta hadisin an gane ko baina ya dayya fil janna qala sai bilalu ya ce wa manzon Allah ma amiltu amalan ni ban aikata wani aiki ba arja indi wanda nake fatan zan samu irin wannan nake tsammanin wannan aikin zai kai ni wani mataki irin wannan amma dai na sani anni lam atatahhar duhuran ni ban taɓa yin wani tsarki ba to ka kula dama mun gaya muku cewa daga cikin sunayen alwala akwai at-tuhur ko at-tuhur kamar yadda muka kawo wancan hadisi na arba'unan nawawi at-tuhur shatrul iman tsarki rabin imani ne ana nufin alwala kamar yadda wahid abdulsalam bali ya kawo shi a cikin littafinsa a menene dariqus salihina ila rabbil alamin kaje ka duba babi na farko babin da ke magana akan falalar alwala za ka ji bayanin da ya dangane da wannan hadisi at-tuhuru shatrul iman sai manzo Allah ya ce wala ilaha illallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma baina samawati wal ard wa sadaqatu nurun ko wa salatu burhanun wa sadaqatu nurun wal qur'anu hujjatun laka aw alayka ko kullu an-nas yaghdu fa bai'u an-nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha ila akhir al-hadith to wannan shine so don haka a nan sai ya ce masa ni ban san wani abu da nake ba amma dai na san ban taɓa yin wata alwala ba fi sa'atin min lailin aw nahari a yini ne da rana ko kuma a cikin yinin dare ko a cikin dare illa sallaitu bi dhalika tuhur ma kutiba li an usalli fate sai na yi da wannan alwala gwargwadon abin da Allah ya rubuta min zan sallata to anan ma wasu malamai suka ce ya nuna yana iya zarta ma raka'a guda biyun da ita wasu kuma suka ce akwai ruwayo da suka nuna ya bayyana cewa raka'a biyu yake yi da ita an gane ko to a cikin ƙarahin ruwayar sai manzo Allah ya ce masa to wannan shine abin da ya kai ka aljanna to yanzu abin da ya rage mana na farko tukunna wannan yana nuna mana ashe idan kai mafarki mai kyau ga mutum to ya halatta ka bashi labari mutum ne kai mafarki ya samu aiki dama kun cika kaza da ko kun cika kaza sai kuka haɗe ka ce wallahi malam wani ka dage da addu'a ce me ya faru wallahi jiya ne mafarki an kira ka an baka appointment ɗinka ina fata an fahimta to kaga wannan babu laifi haka kuma idan kai mafarki ko a lahira ko an tahi kiyama ina fata an fahimta ka gan shi cikin wani yanayi mai kyau babu laifi ka bashi labari to amma malamai suka ce idan kai mafarkin mutum iyama ta tashi ya ci duka to karka gaya mishi na fata fahimta don wata ran wani zai zubar ma da hakwaran gaba Allah a hakurin ka ce ka ganya cikin wutar jahannama kaga in ya dunkula biyar ya kirba maka kai ka dawo kanka na fata fahimta yawa in mummunan mafarki kai akan mutum karka gaya ma haka malamai suka ce amma mafarki mai kyau to ka bahi labari domin malamai suna kiranta bushra ajira wato wata albushir ta gaggawa wato Allah ya gaggauto masa da wani abin albushir babu laifi an gane ko amma zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yakan yi haka idan mafarki ne mara kyau annabi sai ya kira ka kai da shi sai ya ce wani ka gyara kaza da kaza da kaza domin nayi mafarkin kaza da kaza yana faruwa kuma su mafarkin annabawa gaskiya ne amma in mafarki mai kyau ne annabi a cikin masallaci bainal jama'a sai ya bayyana maka halin da ya ganka a ciki kamar yadda ya tabbata cewa manzan Allah ya taba gaya wa sayyidina Umar cewa ya hango wani kerarren gida a cikin aljanna kerarren gida malam annabi ne ya shiga aljanna har zai fito sai ya hango wani gida mai ɗaukar hankali yana yalki yana sheƙi mana kai sai ya ce mala'iku da Allah amin uzuri in je in ga gidanta ya ce gidan waye ne tukunna aka ce ai gidan abokinka ne Umar ya ce iye aka ce kwarai ya ce kai bari in je in gano wa Umar gidan nan na ba shi labari annabi ya kama hanya zai isa gidan ya je dab da kofar gidan sai ya ga wata mata daga cikin matan aljanna ta fito tana alwala a kofar gida annabi sai ya juyo sai ya dawo sai ya farka daga bacci da aka idan da sallar asuba sai ya ce wa umar ai jiya ga mafarkin da na yi na shiga aljanna allah ya nuna min wani ƙerarren gida na tambaya gidan waye aka ce gidanka ne na ce bari in je in gano na baka labarin kyale-kyalen da ke ciki na kama hanya sai na ga wata mata ta fito tana alwala sai na tuna da zafin kishin ka umar ya ce wannan tasa sai na yi ribas sai na kwana na tuwa na ba ta fahimta umar sai ya ce a alaika a garu ya rasulallah to kuma in ma ina da zafin kishin yanzu kuma hadda kai zan yi wa zafin kishi ya manzan allah a dalilin ma na samu aljannar wato umar ya yadda yana da me yana da kishin amma dai ba zai wa manzan allah ba ne ce a alaika a garu ya rasulallah yanzu kuma kishin ma kai zan yi wa ai da ka je ka dan gano min ai ya ce a'a umar na san halinka ya sa kawai na juyo ban karasa ba wannan fa jama'a manzan Allah kenan da sahabbai yadda yake raha da su da yadda yake sakewa da su da yadda yake maganganu masu daɗi da su to haka ake so a samu duk wani malami duk wani mai da'awa kar ka zamanto abosan kamɗarira ina fata an fahimta kullum a murjiki a tsume malam mutum ya zo gurin ka kawar take shi ya zo da bukata ka ce ba za ka saurare shi ba ba daidai ba ne yana da kyau malami ya zama mafi kusa da kowa kamar yadda ake so duk shugaba ya zama mafi kusa da talakawa saboda babu inda talaka da wanda ba shi da ilimi zai samu sauƙin rayuwa da addininsa sama da ya je kusa da malaminsa ko ya je kusa da shugabansa haka dai ko ba haka ba in har zai zo gurin waɗannan mutanen guda biyu bai samu aka saurare shi ba to sai kaga mutum ya rasa ina zai sa kanshi saboda haka wata ran dole kai ta haƙuri kuma ga mutane yadda suke wani zai faɗo ma shi ma annabin haka aka yi ta masa wani irin wauta ne ba a yi manzan Allah ba wani ma ya zo ya ci kwalar manzan Allah wani ya faɗo jama'a sahabbai fa annabi sai sa a yi girki sai ya ce a kira su zo su ci abinci girki saboda ya san a cikinsu akwai talaka akwai wanda ba su da shi a zo a baje abinci a tire a ci a ci a sha to idan an ci an sha ɗin sai kuma a baje a yi ta hira annabi yana so ya shiga ya kwanta da iyalansa sahabbai suna ta hira a cikin gida ina fata fahimta annabi kuma baya so ya takura saboda ba inda za su je su sake su yi wannan in ba gurin annabi muhammadu ba shi ne kaɗai musu rahama shi kuma tunda annabi ya fahimci suna jin daɗin haka sai kasa musu magana to shi kuma allah inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da gata duk abin da annabi ya kasa ɗaukar mataki to Allah yake ɗaukar mataki Allah sai sako da aya ya ce fa'iza ƙa'imtun fantashiru in an ci an kofi kowa ya watsa ya tafi gidansu na fata an fahimta wala musta'anifina li hadith kar a zauna a yi ta hira da taɗi ya ce inna zalikum kana yi uzin nabi wannan abin da kuke yana cutar da annabi muhammadu fa yastahayi minkum annabi yana jin kunyar ku baya son ya muku magana ina fata ana fahimtar magana kaga yanzu Allah ne da kansa ya dau mataki akan abun tun daga ranar kowa daga ya ce ya rasulullahi da safe Allah ya saka da alheri ce to ba da lahi da safe ina fata to haka za ka yi ta haƙuri da al'umma ya za a yi da su dole sai haƙuri Allah ya shirya da mu na ga an nuna mun lokaci ya ko to za mu dakata a nan a za mu tashi wujubul iktisadi fil ma'i a fil wudu'i wa hurmatul israfi fihi insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa na me to ba a gama ba ku to masha Allah gaskiya ne malam sadu ya ce akwai bashi akwai sauran bayani da ba karasa a hadisin na ba gaskiya ne akwai maganar cewa bilalu yana gaban manzan Allah aljanna wannan magana za mu tashi a kanta in Allah ya yarda ko na wuce ku tuna min insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh